بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادس الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا 28 في وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda bisa wa'adin da muka yi yau ne za mu rufe tafsirinmu na wannan shekara da muke gabatarwa a ramadana duk da cewa ramadana ya tafi ya bar wato soyayya a zukatanmu dangane da abin da ke cikin watan na ibadatu da abin da ke cikin watan na fada'ilu wanda ke sauka a zukatan wato musulmi gaba ɗaya wanda kuma akwai izina mai girma dangane da yadda kwanaki suke shigewa haka suna shigewa marar sahab kamar shigewan girgije haka ɗan sau da yawa mutum a duk watannin da muka sani babu watannin da mutum yake jin su wato yana lissafa su kamar Ramadan kirga ɗaya har a je talatin ba watan da kake lissafa ta kamar Ramadan idan ka kula da Ramadan kuwa yanda ta shiga za ka ga ta shiga ne kamar girgije ya haɗu kawai kuma ya ke girgijen sabila da haka ɗan uwa mu ɗauki izina dangane da yadda kwanakinmu suke tafiya domin wallahi ba za a jinkirta mana ba idan wa'adinmu ya zo kuma babu abin da ya cancanta mana kaman kwanakin namu muraya su ta hanyar biyayya ma Allah muraya su ta hanyar yawan zikirin Allah da yawan salati wa manzon Allah da yawan istighfari sabila da ɗan adam lokacin da ya mutu babu abin da zai yi ɗan da na sani a kai kamar lokutansa da suka shishige zai yi ta tuna lokutansa lokaci kaza ya shige haka lokaci kaza don haka ƴan uwa mu ɗauki darasi da kyau kuma lallai lallai ya kamata ramadana ya yi tasiri a jikinmu ayyukan laifuka da muka bar yin su da yawa saboda shigowar ramadan ahlan wa sahlan muna maraba da zuwan a gwani garibullahi a babban malamin nan wanda yana musharaka da mu cikin mawakinmu da dama tare da kuma manya-manyan zaratan gwanaye almaharatu min hafazatul qur'ani na hangi gwani ari sannan na hangi babban sharifin nan jikan sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma akarmaka Allah tafaddal ga kujeru nan a zo a zauna ah bismillah bismillah bismillah bismillah alhamdulillah mun sharrafa da zuwan ku maulana ah to ya zama dole ramadan ya yi tasiri a cikin zukatan mu ya yi tasiri cikin gabobin mu sabila da ramadan ya daure mu ga barin aikata laifuka da dama na sabo da laifuka na sha'awa da laifuka na san zuciya dama mafi yawa masajiru na laifi shine mutum ya ci ya sha ya koshi to anan ne kuma shedan zai kawo farmaki nafsu ma ta kawo farmaki to bayan ramadana ya fita ma ya kamata mu kama gabobin mu mu kama zukatan mu kuma mu sakkara harkar mu yayi ta zikirin Allah ta'ala domin mu samu dacewa shi yasa arufi a gurin sa ba a ramadana ne kawai yake azumi ba yana azumin tsawon duniya ne da rayuwarsa na duniya gaba daya sabila da azumi shine mutum ya kame kula da a yau din muna da baki wadda za su saka mana albarka su mana addu'o'i sannan kuma za mu yi addu'o'i ma magabatanmu da shehunanmu da malamanmu wanda su suka ɗaura mu akan wannan turba kuma da akwai ɗan tambayoyi da ‘yan uwa suka turo to ba za mu karanta wani abu ba ma daga cikin karatu sai dai mun tsaya a yadda muka tsaya a jiya mun tsaya ne a shaitanu ya idu kuma alfakra ko yau za mu tashi a kan tumuni ko laisa alaika hudahu to insha Allah inda rai da lafiya insha Allah wata shekara za mu tashi akan laisa alaika hudahu walakin Allah yahdi man yasha kuma abin da muka karanta daidai Allah ya bamu lada Allah ya yi ya sa mu musharaka cikin ladan abin da muka yi na kurakurai kuma Allah ya yafe mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu yafi juna mu yafe ma juna dukan mu gaba daya ba mu sani ba watakila mu haɗu watakila kuma karshen haɗuwan kenan idan karshen haɗuwan kenan Allah ya sada mu a gaban manzon Allah idan kuma da akwai sauran tarayyan Allah ya ci gaba da haɗa kanmu cikin ƙaunar manzon Allah tambayar farko da zan amsa akwai wacce ta turo min tambaya ta ce malam ni ne ina yawan samun kai na cikin aikata laifuka so da yawa in kan yi laifi na tuba sai na sake samun na dawo cikin wannan laifin yaya zan yi na magance haka to lallai Allah ubangiji yana son masu tuba inna ma yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin kuma Allah bai taba cewa bawansa bawan ya yanke tsammani mai kyau tsakaninsa da ubangijinsa ba ana inda zanni abduri ko wa ana ma'ahu idza zakarani wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi malai zakartuhu fi malai khairin min malai to Allah yana son kullun kana kyautata zato tsakaninka da shi kuma manzo Allah ya ce a ma afarra man istaghfara walau fil yawmi mi'ata marra wanda zai yi istighfari yanzu dan an jima laifin ya sake kama shi ya sake istighfari sannan laifin ya sake kama shi in dai yana yawan istighfari to bai zama mai tsogewa akan laifi ba in za ka yi laifi to dubu ka nemi gafaran Allah to dubu to Allah zai zo maka da gafara gwargwadon abin da ka nema Allah yana ce ya kai dan adam da zunubanka da su kai adadin turbayan kasa sannan ka zo guri na kana ne neman afuwa na da rangwame na to zan zo maka da gafara gwargwadon yawan zunubanka shi yasa daga cikin abin da aka rawaita daga sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace duk wanda ya lubunci karanta wannan istighfari din bayan kowace sallah sau uku to ba zai mutu da zunubi ko ɗaya ba wannan istighfaru shine allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali fassaransa shi ne, Ya Allah gafaranka ya ci zunubi na yalwa. Allahumma mafiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja'in dinin amali. Ya Allah na ci kwaɗayin rahamanka fiye da aikin da nake aikatawa. To, Sidna Abdullahi ibn Abbas yake duk wanda ya dubinci karanta wannan istighfari din, to lallai Allah Ubangiji zai ɗauke masa duk wata laifi, kowace irin laifi ne Allah zai ɗauke. sai dai mutum ya nisanci haƙoƙin mutane idan da haƙoƙin mutane a gurinsa ya mayar musu amma in dan tsakaninsa da ubangiji ne Allah ubangiji zai gafarta aka ce a wani hadisul qudsi Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa mala'iku ya ku mala'iku bawa na yayi sabo ya zo ya san da akwai wani ubangiji ne gafara ya tuba to tunda ya tuba ku shaida na gafarta masa sai Allah ya sake ce ya kuma mala'iku na wannan bawan ya kuma aikata wannan laifin sai ya sake sanin yana da wani ubangiji ne gafaran zunubai ya zo guri na dan haka ku da na sake gafarta masa sannan Allah ya ce wannan bawa fa ya sake aikata laifin ya dawo ya ce gafarta masa to tunda har ya san ni ne gafara ne kuma ni ne kankara zunubai ne ku faɗa ma wannan bawan ya aikata duk abin da ya ga dama na gafarta masa amma kada wannan ya saka mu bawa ya amince la ta'manu makarallah kada a amince ma wato shirin ubangiji sai dai ka zauna tsakanin ma bainal kauti war raja'i tsakanin tsoron ubangiji da kwaɗayin abin da ke gurin ubangiji na rahma amma kada ka taba aikata wani laifin da zaka ɗibi tsammani ga barin ubangijinka idan laifinka ya fi na shedan yawa idan Allah ya ga dama zai gafarta maka shi Allah babu ruwansa shi yasa yana daga cikin addu'o'in Abul Hasan Shazali yana ce ya Allah ka saka Allahumma ja'al junubana junuba man ahbabta Allah zunubanmu ka saka su zunubai ne na wanda kake son su dan Allah in yana son ka sai ya maida zunubanka su zama kyawawa gaba daya ba shine manzo Allah yake cewa atbi il hasanata wa atbi wa atbi sayyi'ata al hasanata tamuha ba ka biyar da munana kyawawa in suka zo sai su shafe su gaba daya sannan akwai wani istighfari na sayyidina al-khidr alaihi salam wannan istighfari shi ma yana da matuka wajen ya ɗaga mutum zuwa ga ubangiji kuma ya ci mutum zuwa ga hadara na mushahada dan istighfari ne wanda a cikin sa akwai at-tazallul wal khudu' wal khushu' li hadrati allam al ghuyub a ciki yana ce Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilayka minhu thumma ustu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi thumma lam uti laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fa qala lan fihi ghayruka wa astaghfiruka ya alim al ghaibi wash shahadati من كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أو سواد الليل أو سر أو ألانية أو ملأ أو خلاء يا هليم akace duk wanda yayi wannan istighfarin sai an sai an daga shi a makaman wilaya ɗari sabila da girman istighfari din sabila haka mu nemi nau'o'i na istighfari musamman ma akwai wannan istighfari din wanda kullum muna karanta shi cikin wazifa أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم manzon Allah ya ce a hadisin Abu Dawud ya ce duk wanda ya karanta astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi duk wanda ya karanta sau uku an gafarta masa zunubin sa gaba daya kowace irin zunubi ne in ma kana jin akwai wani zunubin da Allah ba zai iya gafartawa ba to ka ga yadda ikon Allah ba zunubin da Allah ba zai gafarta ba don haka Allah ya gafarta mana sai a kula kuma idan za a tuba din a yi irin a yi tuban da sharuɗanta kamar yadda Abdulrahman al-Akhdari yake wa shuruɗu tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu Allah ya uda ila dhanbin a zuciyanka kai kudin ba za ka sace aikata laifin ba duk da cewa sun bambanta tsakanin laifin da yake faruwa ta hanyar shedan ne zai kawo maka da laifin da ke faruwa ta hanyar nafsu sun ce duk laifin da ka samo al-musirru alayhi kana tojewa akan laifin yau kai gobe ma ka sake yi in ka yi za ka yi nadama da sai ka ji ka sake yi to wannan ba shi dan bane yake jan ragaman ka kan wannan laifin nafsu ce take jan ragaman ka nafsu ta zamo ta asirce ka ta wannan hanyar kenan shi yasa wannan imamu bukhari yana cewa malli bi raddi jimahi min gawayatiha kama turaddu jimahu al-kayl jullujani yaya zan samu dama na juyo da kaina na juyo da nafsu min gawayatiha daga halakanta sabila da shi mutum tsakaninsa da nafsu tamkar doki ne da wanda ya hau kan doki idan ka ce za ka sake linzamin doki doki sai ka ce ka kawai ka je ta hulɗa ka a cikin wani rami wato linzami shi ne abin da ake sarrafa doki da shi to ita nafsu sai an saka mata linzami dan tana da gaddaman da yafi na doki duk abin da za ka ga nafsu ta zauta a kai to babu Allah cikin wannan abu idan ka ga ranka tana kan wani abu ka zargi wannan abu ko ibada ne ka garanka ta nace ma wannan ibada sai ta yi kokarin ta shigo maka da wani abin da za ka ɓata wannan ibada in nafsu ta ce maka wannan sai ka ce mata bata isa ba in ta ce maka wannan hanyar sai ka ce ba nan za ka bi ba sai yasa yace a a wa kalifin nafsa wa shaytana wa asuhuma wa in huma ma abaka nuha fatahu ka saba ma yai ka saba ma shaytan ka tuhume su in suka ce maka yi kaza ka ce ba za ka yi ba ka ki ka mutunce musu saboda haka mu kula da kyau duk wani abin da muka ganshi na keta dokokin Allah masdarinsa da mamba'insa shine rai aslu kulli shahawatin wa ghaflatin an rida anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa ifatin adamu rida minka anha in kaga duk wani gafalan duniya yana jikin rai ne dan ita ce babban dodo wanda har yanzu ana bautanta kuma ba za a bar bautanta ba har kiyama ya tsaya afamani ta kaga ilahahu hawa san rai shi ma ai wani wani karamin wato gunki ne da ake bautansa saboda haka mu kula da kyau kuma mu koma zuwa ga Allah ala ayi hali minti minti na ba sannan a wata ta rubuto tambaya ta ce malam ina son ka min bayani akan salatin manzon Allah da matsayin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wani irin salati ya kamata ina yawan yi to salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wata ibada ce ta musamman wanda tana daga cikin khasiya na hadaran ubangiji da kuma hadaran mala'iku wanda kuma an kira mu ne ke musharaka cikin wannan aiki in sun ga dama su yi in ba su yi ba Allah da kansa na yi mala'iku suna yi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah yana salati wa annabi mala'iku suna salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ya rasulullahi arafna kaifa nusallimu alayka wa kaifa nusalli alayki mun san yadda zamu maka sallama zamu ce assalamu ala rasulillah amma ba mu san yadda zamu maka salati ba annabi sai yayi kurum har sahabbai sai da suka yi jimamin dama ba su yi tambayan ba sai can kabila da manzon Allah shi baya furuci sai abin da ya zo daga gurin Allah in ma ta hanyar jibrilu in ma ta hanyar mushahada in ma ta hanyar wato kashafi manzo Allah yakan karbi sako daga Allah ta hanyar Jibril wani lokaci wani lokaci kuma Jibril bai ishe shiga wannan tsakanin ba wane shi shi ma kan mai da shi gefe ne inna lima Allah waqtun la yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ina da wani lokaci tsakani na da Allah wanda babu mala'ikan da ya isa ya shigo cikin wannan lokacin ya san me ake yi a lokacin ko kuma annabi mursali to yayi shiru sai manzo Allah ce to kuce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin warham Muhammadan salatan nan ne da suka shahara wanda salatai ne wanda ruwayar su ma mutawatiri ne kusan duka an rawaitu wannan ruwayoyi din to daga nan sai aka fahimci kowane salatin annabi mabudin sa shine kace Allahumma salli ala Muhammadin sauran duk abin da zaka kawo a baya na yabo da girmamawa babu laifi kowane irin salati ne sabila da manzon Allah ya cancanci kowane yabo Allah ne yake ya yi wa annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila sabila da haka faɗa masa kalmomi na girmamawa ba laifi bane amma farkon buɗe salatin ka buɗe ta da mene Allahumma salli ala Muhammadin idan kuma kana son ka dafa wani hanya wanda wannan hanyar ba a zamewa wannan hanyar to ka ba mu annabi siyadarsa da Allah ya bashi sayyidu waladi adam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika annabiyil ummi kaman wannan riwaya ma ya shahara wanda na ga gazali ya kawo cikin mukashafatul qulub ya ce wanda zai karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika annabiyil ummi duk wanda ya karanta da irin wannan sigan Allah yana da mala'ika a ƙarƙashin al'arsu, wannan mala'ikan yana da gashi adadin halittun da suke duniya, mutum yana yin wannan salatin, mala'ikan zai yi ninkaya cikin kogin haske, idan ya fito ya kaɗa gashin nan na kansa, to duk ruwan da ya ɗiga sai an halittu mala'ika da wannan ruwan kuma aikinsa kenan ya yi ta nema mai mutum zafara har tashin alkiyama. Aka Imam Al-Ghazali ya kawo cikin mukashafatul qulub. Dan haka salatin annabi da kowane irin siga ne ka lizince shi. ba lokaci bane da zamu kawo mu ce wato ana yi ma annabi salati zaka iya yi ma annabi salati da kanka ko kuma dole sai wanda aka rawaita ba lokaci bane da zamu tsawaita bayani akai wannan malamai sun riga sun dade da yin bayani akai kuma su ma masu jayayyan da runto akai a san zuciya ne ya kai su ga haka tunda zaka ji in sun zo da su dawa wa sallallahu ala muhammadin ko kuma wani salati dai wanda zaka ga babu ruwayarsa cikin masadin amma suna bude wa'azinsu da shi ko kuma wani ko kuma sallallahu alaihi wasallam babu wani ruwayan da yazo da sallallahu alaihi wasallam amma zaka ga ana yi dan haka idan zaka yi salati ma annabi da sigan salatu in dai ka gabatar da salatu to a baya ka faɗi duk kalman yabo da ka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda bismillah faddal maulana ai ban ga shigowanku ba bismillah tafaddal kamar yadda maulana ibrahim kaulaha yace idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi fa qul fihi ma qad shi'ta la tattasil iqra idan kace ma annabi muhammad abdullahi kace masa sayyidu khalqillahi sannan baka ce da shi allah ba to ka faɗa masa duk abin da kaga dama la tattasil iqra kar ka ji tsoron a ce ka zautu ko ka kafa manzon allah duk abin da ka faɗa wa manzon allah annabi ya ce ya kambamawa shi sallallahu alaihi wasallam to a takaice salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinta akwai asirai masu yawa kuma duk wanda ya lizinci salatin annabi zai ga alfarji cikin al'amuransa ma'ana zai ga yaye damuwa dan ne salatin annabi gaskiya bai fama da talauci gaskiya bai fama da wahala na rayuwa mai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ganshi tulukin sa daban ne sabila da masu hikima suna cewa Allah ya saka salatu kwaya biyu salatu na farko tana da sharadi na alula tana da sharadi na na tsayuwa da ruku'u da sujuda idan ka idan sai a ce an baka daraja kaza ɗayan salatin kuma babu ruwanta da sai kana da tsarki ko ka fuskanci alkimla ko daidaiton tsayuwa kana yin ta kawai ta tafi kuma ba ta da adadin lada shine ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin tafiya da haka mu dage da yawan yin salatin annabi abinda zan kawo mana a dangane da salatin annabi a wanda shine na karshe ina ga a wani sahabin manzon Allah ya ce ya rasulullahi na raba addu'o'i na kashi uku kashi ɗaya ina yi maka salati kashi ɗaya kuma ina addu'o'i na sauran abubuwa annabi yace masa kayi daidai annabi yace to idan na ƙara fa yace in ka ƙara shi yace alkhairi sai yace to ya rasulullahi zan maida addu'a na zan raba kashi uku kashi biyu yi maka salati kashi ɗaya kuma sauran bukatuna annabi yace idan da za ka ƙara ya ce alkhairi yace ya rasulullahi to zan mai da dukkanin addu'a na da ibada na ya zama wani maka salati annabi yace da zaka yi haka kuma za a isar maka da bakin cikinka za a biya maka bukatunka kuma za a kai ka ga duk abin da kake nema to ashe salatin annabi a cikin ta akwai kowane irin falala dan haka mu rike salatin manzon Allah shine sufaye suke ce ita ce take mataki na ta halli ko idan kai ta kalli da istighfari ka wanke kanka da zunubai sai kai ta halli da salatin annabi sabila da annabi ne dokin da zai kai wato annabi shine jagoran da zai kai ka zuwa ga Allah sai yasa zaka ga ko a wazifa ne sai ka ga an fara astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai a san kare zunubi ayi wanka an goge zunubi kenan to daga nan kuma mun gama ishi ibadu yayi zamu yi mu je gurin Allah to sai mu maza mu je gurin manzon Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومن ذلك من ذلك الله كنا in mun zo gurin ka kuma sai shi ne jagora sai kai mu gurin Allah fa anta babu Allah ayyu min atahu min ghairi kala ya dukulu kofan Allah ne duk mutumin da ya zo gurin Allah ba da manzon Allah ba ba zai shiga ba to tunda mun je mun yi salati shi kenan annabi ya kai muhalara sai kawai kaga an bace la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to shi kenan sai kaga zuciya ta je ga ubangiji ta hanyar istighfari da salatin annabi sai ayi sana'i cikin Allah na'am to wannan shine abin da zan iya cewa a takaice akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai masu kwaɗayin wannan fage fi tarayya da mu a program din da zamu na yi bayan sallah na darasin ashafa wanda insha Allah da alkawarin insha Allah za a ci gaba da saka kitabu shifa ranar juma'a bayan sallah amma ya kamata matasa su yi wani yunkuri na musamman domin su daɗa yaya ta irin waɗannan abubuwa ba mutum kawai ya ji daɗi ba a'a idan kana da wata hanya to ya kamata ka motsa da kyau ina fata an fahimce ni na'am to da wani abu muna da sauran minti ne
assalamu alaikum tambayar rubuta na sa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya ƙara maka Allah ya ƙara maka karama da nisan kwana mai albarka amin tambaya na shine malam a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba a masa tambaya a cikin kabari
to tambayan kabari dai ya tabbata cikin wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wasu sun yi tsayuwan dare sun yi ta wabarin da kai koman su ga sun karyata waɗannan hadisai din sun fitar da wannan nususu din cikin hadisan manzon Allah kuma dalilin da ya jawo musu haka shine tahrirul aqal suna ganin wai za su kyanta hankalinsu wai wato idan addini hankali bai fahimta ba to ya kamata a ajiye wannan abin usura ce wannan kuma duk wanda yace duk abin addini sai ya auna shi da hankali kafin yayi addini to ya fita daga musulunci kwata kwata sabila da nafsi yana gaba da hankali a ko ina a ko ina ma a wani wajen ne dai nafsi wato yakan tafi tare da hankali amma a wani waje da yawa yana gaba da hankali shi yasa a harkar mu na tasawufu shine kasan ajiye wayanka ne da dabaranka da hankalinka a gefa ka bishiyoyinka babu ruwanka daga na gani hadin sai saka wa in wa in abukaka ko innahu ilal huda da'aka kayi tabin sa kawai tamkar dai tinkiya da mai tinkiyan ya rike igiyan ta yana da baka da tsuri baka da dabara to mu ba mu da wannan tahariri na hankali din da aka samu kama akwai su Muhammad Rushdi da makamantansu wanda suna da wannan fahimta na tahrirul aqal din da akwai irin su ko daha Hussein shi ma yana da makamantan waɗannan afkaru din an yi irin su da yawa a cikin malamai wanda abin da ya jawo musu wannan shine suna sun zurfafa cikin ilimi da suka zurfafa cikin ilimi idan mutum ya samu ilimi ya samu ilimi sai ya sai ya tashi daga ilimi sai ya koma duniyar tunani kawai sabiya da ƙarshen ilimi tunani yake komawa idan mutum ya shiga tunani ya shiga tunani sai ya zama philosophy mu dauki al-munqidh min ad-dalal la hujjatul islam al-ghazali maga yanda ya saka falasifa ko kuma al-madakhil as-safafa yanda yayi bayani na matakan falasifa da sauransu idan mutum ya shiga kogin tunani a bangaren ilimi ya yi ta tafiya a tunani bai samu ya dawo sufi ba to halaka zai yi karshenta sabila da shi tunani yana da hududin da in ya zo wannan wajen sai ya tsaya in ya tsaya a gurin kuma kace iyaka wannan shine to ka halaka sai yasa idan tunani yayi tunani to sai mutum ya take tunani sai ya fada cikin zuciya zuciya kuma ita ce take gamsar da ulumu da yawa sabila da in ka fada cikin zuciya zuciyar ma za ka kamo ta ne a cikin wannan nama da jinin ka wanke jinin ka cire ta daga nama ka goge ta ka haddaba ta sai ta zama maka mir'atu wanda a cikin ta ne za ka na ganin wato kaunu gaba daya idan da ya rika mai da zuciyanka ta zama mir'atu to kauni tana gaban ka gaba daya babu abin da zai goye maka a kauni amma wannan magana ne wanda sai masu daqa'iqul irfan a fagen tasawuf su ne za su gano irin waɗannan irin waɗannan lamahatu din na'am a tambayan kabari tabbatacce ne ana yi amma abin da zan yanke na magana akan tambayan kabari shi ne a sidina umaru ya ce idan mutum ya shiga kabari ko ko ba kama kun sidina umaru akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutum na shiga cikin kabari za a yaye masa hijabi ya ga surar sayyidina rasulullahi a ce ne kake faɗi dangane da wannan dangane da wannan mutum to idan kace hada abdullahi wa rasuluhu آمنت به وبكتابه الذي أنزل أو بكتاب الذي أنزل إليه سيأتي فانتا كيبتي باكا بصورة وني تنبيا أما كما إذن فا أكا تنبيك النبي كتي بكا تنشبا وأكا تنبي منكري النبي يتي متن نيكا من صاب تولن زيغا زيغا تنقل ودكا sunan wakan wani mawaki nan ne zai ga tungon uwar daka sabila da za a nuna masa waye sayyidina rasulullah shi yasa alfaza ya ce tasihu bihi dunya wa ukhra wa barzahu a duniya iyakan koyewanka shine ka zo da annabi a kabari ma iyakan koyewanka ka zo da annabi haka ranar lahira ka gama koyewa annabi ya kama hannunka shi ke ne to wannan shine abin da zan iya cewa amma ban ji wani nafi da yake wai akwai wanda ba a musu tambayan kabari ba ban sani ba sai dai a kara tambayan malamai a wannan bangaren na'am
tambaya na ƙarshe shi ne shin malam laifi ne mutum ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya shiga wani musifa ko kuma fitina shine tambayar ƙarshe na'am a kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sunna ce kai idan ma kana son ka fita fitina ba to ka gabatar da manzon Allah idan kana son abin ya ɗauki lokaci ne to shi kenan zai kai kai ka je kai kai amma idan kana son yanzu yanzu a tsamo ka kana son yanzu yanzu hadara ta kalle ka to ka zo hadara da manzon Allah wa man qaddama al-mahbuba ayqana bin nujhi in ji al-fazazi duk wanda ya zo ma Allah da manzon Allah to shi kenan duk iyanka sai Allah ya karbe ka billahi alladhi la ilaha illa hu ko ba ka da komai a duniya ka je gurin Allah da manzon Allah wallahi za ka ga karban da Allah zai maka sabila da shi Allah ba da sallah ake ake samun karbuwa a gun ubangiji ba ba da azumi ba ba da zakka ba ba da sadaka ba duk waɗannan in kai kanka kai da abin da za ka samu karbuwa a gurin Allah shine da manzon Allah shi yasa annabi dan shi ake komai a wannan abu abu hanifa ta numan ya gama mana bayani ya kai da sadati ji ka qatilan arjuri da ka wa ahsanu bihi maka wallahi ya khairal khalaiki innani qalbun mashukun la yarumu siwaka wa bihaqqi jahika innani bika mugrimun wallahu ya'lamu innani akhwaka anta alladhi lawlaka ma kulika mri'un kalla wa la kulika alwara lawlaka anta alladhi min nurika albadru iktaka wa shamsu mushriqatan bi nuri bahaka anta alladhi lamma salita ila as-sama bika qasamat wa tazayyanat bi hulaka anta alladhi lamma tawakkala adamu min zillatin bika faga wahwa abaka haka dai wannan abu hanifatan luman ne yake fada don haka abin da zan takaita akan wannan shine sahabbai in suka fada a damuwa suna kiran sunan manzon Allah wannan shine ake kiransa al-istighathatu bi rasulillah neman istighatha dan akwai bambanci tsakanin tawassuli da istighatha tawassuli shine ka gabatar da annabi Muhammadu kace ya Allah ina kamun kafa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Imam Muslim ko wanda makawo ya zo gurin manzon Allah da lalurar rashin gani yace ya Rasulullahi ka mun abun ku irin na annabawa ka roka mun Allah ya yaye mun annabi yace ba alamun ce maka aljanna ba ka hakuri yace a'a abun duka ya Rasulullah kariya da shi duka yana yi zai baka wannan ya baka wancan duniyan a baka lahiran a baka sai yasa Allah ya hada mu da manzon Allah annabi yace masa to kai alola kai nafila raka'a biyu sai ya koyar da shi yanda ake tawassuli اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي كوكما ما سيزو جل سنزو دبن دبن أو سروايو to shi wannan shine tawassuli shine ka gabatar da manzon Allah kamar ka ce a maka dan manzon Allah shi kuma istighatha shine in ka fada cikin fitina ka kira sunan wani kamar yadda in kaga wani abu ya faru zaka ji mun kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu nan muka sani mu Allah ba mu san shi ba a gulla a gun annabi muka ji labarin Allah a gun annabi annabi ko shi kadai ya san Allah annabawa ma ba su isa su je ga Allah ba sai da manzon Allah annabi ne limamin su kuma ba su san Allah ba annabi ne masanin Allah na hakika duk wanda kaga ya san Allah wallahi ko cikin kofar manzon Allah ya san Allah ko mala'ika ko annabi ko mursali ko waliyi to shi yasa akan gabatar da sunansa a yakin yama ma'arakatul yamama taken yakin shine da takin din yakin shine Khalid ibn Walid shine komandan yakin shine ke dauke da tutan yakin shine jagora a Asadullah kenan ko ko suna ce masa Saifullah to idan aka tinkari kafirai kirarin da ke yi a rubuta kafirai shine ce ya Muhammada sai sabban da suke bayan su ce wa Muhammada ko ya Muhammadahu sai a tunkari kafirai sai an baje su sai za alfazari yace bukairi yace launa sabar kadurhu ayatuhu zaman ahayatuhu hina du'a dari sirriman ko da a ce za wato da a ce annabi din zai bayyana mu'jiza duk mu'jizodin nan da ake faɗa maka na na karfata ta yi magana da shi tsuntsuwa ya yi magana da shi ya yi miraji ya je da na fata dalla ya samu kaza ya samu kaza fa tsara yasu ya shiqul hujuba ghayra muzahimin wala malakun illa tasanna lahu litu ko da na fata dalla duna kaifin wa innahu taqatara anna zaini kal jabarut ko in ko ibrahim to duwa'in nan darajojin na manzon Allah annabi in zai bayyana a makaminsa da darajarsa in zai bayyana a makaminsa da darajarsa to in yazo kan kabari ba sai ya kira na cikin kabarin ba zai miƙe su bila ta girman manzon Allah to mu'jiza ma in zai bayyana ta yakan bayyana ta ne gudun kar kar mutane su kuma wata su ce shi ne Allah an gane ko yawa to wannan shine abin da zan iya cewa a wannan bangaren sai dai sauran tambayoyin a kawo mana su a a wasu muhadaratu da za su biyo bayan sallah a mun samu manya-manyan baki da suka habarto musamman akwai gani a muhammadu karibullahi a shugaban markazul ahbabi kuma babban malami ne na qur'ani mujtahidi kuma alami wadda Allah ya masa baiwa da yawa amma a cikin baiwan sai ya rike wanda Allah ya ɗaukace shi da baiwan ita ce almajiranci sunansa almajiri amma in kana son ka ga almajiri mai kuɗi to ka zo ka ga gwani karibullahi kuma masoyin manzon Allah muna maka maraba da zuwa kuma mun ji daɗin zuwan ka Maulana muna son a mana addu'o'i sannan da da da gwani ari wanda shi ma ɗaya ne daga cikin masana alqur'ani tare da sharifin nan wani mai yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma muna tare da shi da ɗan uwa Maulana menene sunan mala gwani Yunusa wanda dukkan su ga sunan dai sun hallara mai sharrafa da zuwan ku ga kuma sayyidi Muhammadu Nasir dan Maula Mushak Adamu Musa ta fawo kalewa shi ma ɗaya ne daga cikin jajirtattun matasa kuma abokanmu ne da su muke gwagwarmaya nuna maka maraba da zuwa mun gode sosai ga sayyidi Zahraddin a ba alaran mana ba alaran mana kan kowa ya san shi malam Zahraddin wato ɗaya daga cikin manyan manyan ƴan agajin jama'atu Nasruddin Islam wanda da gwagwarmayar su ake gabatar da program da dama wanda ake sakawa a rediyo sai ma mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi ga kuma shi wanda gina mana wannan masallaci mai albarka Alhaji Dallawan Indas wanda kowa da kowa ya sauki shi ma muna tare da shi a nan Allah ya ƙara masa lafiya ga kuma shugaban kwamiti na wannan masallaci shi ma shine a gefen Alhaji Dallawan Indas Allah ya saka da alkhairi ga kuma babanmu nan wanda da bazan su muke taka rawa ladanin wannan masallaci mahaifi ne gare mu domin shine mahaifin Sayyidi Zahraddin wanda yake ja mana baki shi ma muna tare da shi a nan wajen ga kuma na'ibanmu na masallacin nan kwaya biyu alaran malam Musa da kuma dan uwansa ga sunan dai su ma duka suna nan kowa da su malam Hassan malam Sabo na'am ga malam Lawan to dukkanan da gaba ɗayan su masoya ne kuma wato kowa muna masa maraba da zuwa kuma muna jinjina akan jajircewan ku idan da wasu abin da za a gabatar sai a gabatar sai mu gabatar da gwani ya mana albarka ya sa mana albarka da shi gina
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a madadin kwamitin tafsir na shi ya sai rijiyo da abubakar sadiq bayan maraba da baki da shi sai rijiyo da abubakar sadiq yayi akwai mai akwai godiya da zamu mika zuwa ga masu wanda suka ta taimaka mana a wayannan karatuttuka za ka ji a gidan rediyo tun daga kan bara zuwa bana Allah ya saka musu da alkhairi suna nan da dama wanda suka ta taimaka mana daga cikin jiha da wajen jiha da cikin Najeriya da wajen Najeriya ma gaba ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi a cikin malam an yi masa rabun magana za a ji wasu muhimman wasu mutane wanda shi zai ambaci sunayensu sannan kuma akwai muna miƙa godiyarmu ga Mustapha Daru Saida wanda yake haɗa karatu mala a website din mai bukata in ya shiga website kawai in ya sa da bilu da bilu da bilu guda uku nan da com ya sa sai da jiyo da abubakar sadiq bauchi in ka sa 2015 ne na wancan shekarun zai baka su in ka sa kuma 2015 shi ma zai baka su in ka sa 17 zai baka su in ka sa na 18 na bara zai baka su in ka sa na banan nan ma tun da kan tafsirai daya har zuwa kan 24 zuwa da shida duk sun ɗora su a yanzu haka in ka sa da jilu da jilu.com a sai da jilu ga baka sadiq bauchi 2019 na wannan shekarar zai za su wasu maka su Allah ya saka maka alkhairi sannan tare da shi akwai shi manajan darakta na sautin faida mala aminu kenan isa abdullahi wanda shi ne da kansa tun daga kan bara har zuwa bana yake zuwa ɗauka mana wannan karatu yake kuma wawwatsa wannan karatu a duniya da yake tafiya Allah ya saka masa alkhairi malami ne babu abin da za mu ce masa hatta wasu majalisai da malami yake lokacin maulidi komai ne ake ko da a lokacin da za mu tafi ne muka masa magana ya zo za mu tafi malami ne za ka gan shi zai zo ya ɗauko kayan ka za mu tafi wannan waje mu je mu dawo da shi ko da bayan ko da kwanaki ne da shi da malam yana nan tare da shi to Allah ya saka masa alkhairi sannan kuma akwai mutanen gidan rediyo su ma na albarka tun da kan MG na su malam ya zo addu'a ya ambace zai mana muna kuma da mana godiya a madadin kwamitin tafsir akan abubuwan da suka mana Allah ya saka musu alkhairi sannan akwai muna da sanarwa har yanzu akan gudumawan da muke nema akwai dan sauran kuɗin da ya rage mana da gidan rediyo yanzu malam ya yi wani magana haka biyu ya bata haka a bude da ya ce matasa kamata a hubbasa a kan abubuwa abin da ya shafi karatun ashfa lalle hakika wayanda suka ɗauki nauyin sa wannan karatun malam matasa ne kamar ba manta ba bara bayan malam ya kare tafsiri bayan an yi sallar lahiya an ji malam ya yi shiga gidan rediyo ya yi majalisi sau biyu kai tsaye akan janibin abin da ya shafi sarkin na saban iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wayannan matasa yan sunnun tafsir din nan na malam su suka dauki wannan nauyi aka yi bayan nan lokacin da aka shiga rajul awwal ma an sake jin sa ya sake shiga wayannan matasa ne aka yi lalle muna da bukatan ƙarin neman matasa masu jini a jika wajen taimaka ma addinin Allah akan wannan hidima abin da ya shafi taimako nan Allah ya saka wa mutane da kai sannan akwai mutanen Nijar lalle da zuma da sun mun waya sun ta mika musu godiyansu ta hannun Muhammad Nura da suke Nijar akan cewa karatunsu tamkar da su ake wannan karatu bayan yin tawakar da ake turawa sun suna shiga wannan website din nan suna ganin karatun Allah saka musu alkai sannan akwai mutanen burshin burshi fulani wanda sun aike cewa malam Allah ya kara maka lafiya da imani tare da nisan kwana da kuma suna neman bukatan addu'a wajen su da sauran manyan mutanen wajen su nan gaba daya wannan kira na karshe akwai dan abin da aka danyi a madadin kwamitin tafsir wanda suka ɗan yi abin da za a za su ba wa malam da cewa malam ya haƙuri a kan yanayin da ake ciki akwai abin da suka ɗan masa wanda suka shirya masa.
Allah ya saka ma kowa da alkhairi Wanda shi ne abin da suka masa yaji ne yaji goma wanda suka ɗauka suka bashi a madadin kwamitin tafsir ya ce malam ya haƙuri da shi. Sannan akwai wani yaji biyar da aka bayar na shi mazabakin tore duka Allah ya saka da Allah ya saka da alkhairi sannan akwai yadi biyar shi mala aminu ya abdullahi shi ma a san abin da yake mana shi ma aka ba shi shi ma ya haƙuri da shi Allah ya saka kowa da alkhairi assalamu alaikum to Allah ya saka ma kowa da alkhairi a gurguje kafin mu zo ga addu'a sabila da mu samu hazzi na saka albarkan waɗannan malamai za mu nemi muna da sauran minti nawa yanzu ishirin to za mu nemi a wani karibullahi ya saka mana albarka ko da na minti biyar ne sabila da yan uwa da take nesa su ji sautinka a cikin program ɗin da za a sa live na gobe muna roƙon malam ya sa mana albarka kuma ya mana addu'a da bakin shi mai karanta qur'ani afdal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه الأسرار المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقوى manyan manyan malamai da shehunai da gwanayen alkur'ani da alaramomi da masu unguwanni da masu sarauta da masu mukamai na gwamnati da dukkan kulawa da muka taru a nan ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lallai bu gode wa Allah kowa ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah idan Allah ya baka wata ni'ima Allah yana so ka gode masa to ni'imar da Allah ya mana a wannan jiha ta Bauchi ko kuma ce a Nigeria gaba daya irin su Shehu Malam Junaidu matasan malamai kasan an ce ba don koya ba don masu koya ba da gwanaye sun ƙare yau wata ran malaman da muke gani da shahannamu da muke hangowa idan suka tafi in ba a samu irin su man jirage ba sai a rasa sosuwa ne ne za su kalifarci wannan gurin to saboda haka sai mu dinga gode wa Allah akan irin ni'imar da ya mana da su yau kowa ya sani abin da ake ciki musamman a jihar Bauchi kuraye da karnuka sun bude fiƙoƙin su banda haushi da taɓa darajar waliyai da bayan Allah da martaban manzon Allah kusan abin da ake yi kenan kuma waɗannan mutane sun ɗauki rigar malunta sun yafa a jikinsu wanda jahilai suke musu kallon malamai shi kuma malami shi ya san malami jahili ai bai san malami ba kawai shi dan abin rima a shafi ne to idan mutum yana faɗan magana zai iya taɓa darajar manzon Allah in an samu wanda yake kare manzon Allah ko kuma yake kare bayin Allah kai da kake son manzon Allah kake son bayin Allah ai kai kamar an ɗauke maka wani aiki ne wanda kai ya kamata kai ka shi an ɗauke maka saboda haka mun yi wa Allah godiya da zuwan irin su malam Juraidu da kuma irin kokarin da suke bayarwa domin muna jin daɗi ko da yaushe program ɗinsa baya wuce ni ire-iren su yanzu a nan jihar Bauchi ya kai ga tun ana maganar a ɓoye wannan wani yaro ne daga ina yake ne ɗan waye ne ya riga ya zama ne ake cewa ya riga ya zama ƙarfen ƙafa saboda shi abin da zai faɗa ko baya kwai ma jirar ba baya kwai sai da zakara duk abin da ya gaya maka sai ya ce maka Allah ne ya faɗa ko manzon Allah ne ya faɗa ko kuma a'a ittifaqin malamai ne suka faɗa ko kuma wannan abin ga inda ya samo shi ba wai yana faɗa magana bane saboda sanar shi sabanin sauran wanda suke cire kansu malamai su sai ya ihu ya yi ta hauragiya kuma ba za ka samu inda zai ɗauko maka wannan maganar ba saboda haka in uwa musulmi mu kyautata zato kuma mu ƙara haɗa kai maganar da ayyuka cewa ɗazo a girgiza ba wai ku zo ku taru mu dinga waje ana kabbara ba ba shi bane a'a wannan gaskiya ba shi bane Allah yana cewa wa tujahiduna fi sabilillahi kace ne bi amwalikum wa anfusikum eh ku dinga cire zaman mu dinnan kamata a ce yau da muka taru a masallacin nan ko naira goma goma ne mu ajiye mu ba wa Allah da manzon Allah naira goma goma wata kiyasi a wajen ma baka bayar ba ka je kai wani abin da ba zai ma amfani da shi ba gobe ma idan muka zo muka sake aje naira goma goma yaya kuke gani har za a zo ana cewa akwai wani sauran wani kuɗi na wani program da ba yi ba eh wannan shine abin da ya kamata mu sawa akan mu duk wanda ya bawa Allah naira ɗaya Allah sai ya ninka naira ɗayan nan ta zama naira ɗari ta zama naira ɗari bakwai ta zama naira dubu bakwai ta zama naira miliyan bakwai wallahi sai dan Allah ka gani amma ka riƙe ka ƙoye daga an fara wa'azi in ba mai ajallare ta ba za ka shiga ba idan ana neman motar da za ka ɗauko malam ba za ka ba da wani ba za ka kai malam ga kuɗi ta amai a motar ka ba ba za ka biya kuɗi ne ba za ka komai ba to kawai in aka zo ana faɗa shi kenan musulunci yana ginuwa haka anya kar mu yaudari kanmu wallahi dukkan wasu al'umma da kuka ga sun ci gaba sun ci gaba ne da wajen haɗa kai haɗin kan nan kuma shine a kawo kuɗi yanzu ana gwada imanin mutum ne lallai ya yi da abin da yake yi shi ne zai cire zuciya ce ba ɗazun nan mu da yake karatu muke da ƙolawa hatta ɗana da yake goyo da aka bada naira goma ko naira biyar aka kawo kuma tun da na fara karanta musu alƙur'ani nake fasara musu kullum har yaron da yake goyo wallahi sai uwarsu ta bada naira biyar aka in ba haka bai koma gida koya musu ake yi kowa kuma ake alheri a koya wa mutum ake yi to wannan sanan muka gaza gaskiya yanzu idan ka ɗauka hatta ɓangare na abin da shafi kiristanci waɗannan ƴan ƙungiyoyi mu abin da bamu iya ba shi ne bamu iya maula ba gaskiya babu wani mutum ɗan siyasa ko kuma wani ɗan majalu kai ko ma wane ne illa iyaka ta kaddar da ake rubuta in muka rubuta muka baka fakat in kayi kayi in baka ba shi kenan ba za mu ɗauki mota mu dinga bi layi layi muna cewa ina ofis ɗin kwamishina ina ofis ɗin gwamna ina wani wasu ne ku zo ku ba ba haka muke ba in ka yi dama mu Allah muka nufa in ba baka ba mu ba gani ba dama da kai muka dogara ba wannan shine to abin da ya kamata shine gaskiya mu dinga yin kokari wajen taimakekeniya domin irin wannan gudunmawar da malam Junaid yake bayarwa wallahi in ba mu taimaka ba wata sai a nemi haka ma a rasa idan aka yi haka aka rasa mun ci cikin mu mun ci addini kuma mun taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lalle annabi ba zai farin ciki da mu ba wannan shine gaskiyar magana duk mutumin da zai zo wajen wa'azi lalle wa'azi zai zo ne ya ji ya karu amma idan ana buƙatar abin da ake buƙata musamman a wannan lokacin to ana fa buƙatar kuɗi kuɗi shi yake yi komai a yanzu kowa ya sani in ji da rediyo ya sai kuɗi idan ma jirin zai taso daga unguwar ta zo nan mota ta ba mai wallahi ba zai zo ba idan aka zo masallacin nan ba wuta karatun nan ba zai zo ba ku shirya ta duk abin da ake da kuɗi ake yi to ina muka zauna kullum sake magana mutum wai ya cire kuɗi ya bayar har kuɗin ya fi masa Allah da manzon Allah kuɗi ya fi Allah da manzon Allah yanzu a ya fi to in bai fi bayar me aka yi an ce akwai kuɗin da ya rufu me aka yi sai mu ɗago babban riga mu zo mu zauna wajen wa'azi mu zauna kuma abin da ya kamata ba za mu ba in masallacin juma'a ne masallatan da aka gina su diraran wa kufuran wa tafriqan bainal mu'minina kullum suna gaba saboda abu ne na shedan kullum taimaka wa shedan suke yi to ku da kuke yi dan Allah ba za ku tashi ba me muke so mu zama kullum sai dai mu baya ba za mu gaba ba kuma idan aka yi abu a ce ai waɗannan mutanen ga abin da suke ga abin da suke wannan abu akwai daidai a ciki yan uwa ina gaya mana da babban murya gaskiyar magana kyautar mu naira goma naira biyar wallahi tallahi ba zai ɗaukaka wannan abin ya kai shi inda muke bukata ba da ni dan agaji ne ko kuma ni ina gani shekara mai zuwa zan je ilimin shugaban fitiyar ba yana nan ba ya yanka mun rigar agaji Allah dan mutumin da mun rabo ba zan karba ba Allah ka ba mai rabo sai kayanka sai rabo ka kayanka ai gaskiya ne idan wani abu ake na banza mutum zai kai data ya sa na dubu ɗaya yana kallon wasu yana kallon tasu fi sabilin lahi ba ko ba haka bane tsakanin da Allah ya waje sa data akan to data ta san da Allah ka kai data naira dubu amma ka zo wajen waje ba ka iya bada naira ɗari biyu sai ka ce wata sai je naira goma lalata sai kana jama'a cikin wannan ne ai malam ranar ranar shekara ne zuwa zan yanke yadin sikiran nasarar nasarar islam kuma isa kuma duk mutumin da bane rago ba zai karba ba Allah ni ma na zama dan agaji saboda haka ni ko agaji na yau ne anan goban goban ba ke kura zani ji malam gobe zani ga anguwa anguwa zan dinga bi da zalla da an fara bani ne rago kuma zai ban yadda ba addini mun dauke shi abu da wasa kuma wallahi wannan taimakon da zani anan shine zai mana amfani a lahira wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah waye ba sai da lahira ya samu ya samu alheri waye za abin da Allah ya tara da mutumin da ya taimaka wa addinin Allah to ya muke wasa to wannan shine inda muka fadi kuma shi muke so mu gyara da rowa in ma rowa sun mu daina musulunci bai yiwa da rowa ku duba yanda ansaru suka wa muhajirun lokacin da suka je annabi ya hijira da mutane mutum ya raba gidansa ya bayar dan ɗaukaka kalmar Allah ko ba haka bane ya raba su shagon sai ce kai ma zo ka ɗauka ya saki ba ta ce kai ma zo ka aura ya raba abincin da abincin da shi na shekara kai ma ka ɗauka kudu ba babu da kai ba amma yanzu kowa ya ja koyar kudin sa banki an zo masallaci ana magana Allah ka dauki naira goma kana zo ba cikin roba mana ka zara kowa kudin sa shi da magana gaskiya mu je da zarar ta gaskiya Allah ba ya sa haka eh wannan ma ba munafurci bane kanin munafurci sunan shi in ba munafurci bane kanin munafurci ne gaskiya na ce a taimaka wa Allah da ya rage wata ran da ya rage ne na ce da naira ɗari naira hamsin na ce da kuɗi a juna zan ba da naira hamsin sadaka da ya rage fa a Lagos yake cewa taramin kuɗi taramin kuɗi taramin lada wallahi haka ga mu taramin sadaka taramin lada ai wa mu shi cewa ma zo yi karamin kuɗi da ya gara da kuɗi da ta karamin kuɗi karamin lada kuma na ce a cikin wannan nan medo na kuɗi ba a da abin da ne naira hamsin ne ba rahil da ɗari biyar na ba wannan ne ba ko a jiya mun ka ga yadda kamar ɗan biya ma ba ruwan ka kawai ya faɗa ya riga ya wuce ko magana da ya faɗa gaskiya ce eh amma mu da an zo an zauna kawai mutum malai sai ta zo masallaci kai ne sarkin kabbara kai ne sarkin zuwa masallaci da wuri amma in aka zo taimako ba ba cikin ka da za ka gani a ciki to haka addinin musulunci ya zauna masallaci ne bilas nawa ya kashe basarima ma yana bukata amma me aka gan Allah Ibika dukkan masalata da komai sai na tafiya daidai ko dukkan kwatan da suka da matsala yanzu tsakanin da Allah Allah ne zai zo ya mana addini haka musulunci ya biyu wallahi mu daina yaudarar kanmu ƴan uwa ina jan kunnen mu wannan maganar bai kamata wata shekara mu sake zama akan irin wannan maganar ba idan mutum zai zo dan Allah ya kudure a zuciyarsa duk mutumin da ya nufi alheri wallahi zai ga alheri in za ka zo masallaci ka kudura cewa zan kawo naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ko dubu goma ko dubu ashirin ka zo ka bayar ka ga wata shekarar ba ana magana duk gidajen rediyo nan guda shida ko bakwai gaba ɗaya ta aka karatu ma da yadda kuma kuɗin yana na ƙasa a gobe Allah kuwa wannan shi da ba abin da za mu yi mu fita idan ma ba mu yi ba yau wanda muka yi karatu da su wancan shekara yau wasu ba sa suna lahira ko ba haka bane karshen ta wata shekara ba domin ma ba ma ne abin da muka yi yanzu ta shi za mu je mu samu wannan fa ba ƙarya bane mutuwan nan dole ko muna so ko ba ma so yau in mu ne ko ba mu bane saboda haka Allah ya sakawa Shehu Man Jinabi da alkhairi Allah ya karfafe shi Allah ya masa maganin dukkan wani mahasadi da maƙiyi Allah kuma ya ƙara masa fasaha da zalaƙa da basira Allah ya ƙara masa soyayya ya kama hannun mu ya ja mu cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah ya saka masa da dukkan alkhairi kuma gaba ɗaya jama'a da muka taruwa nan Allah ya saka mana da alkhairi wannan ƙasa ta mu Nigeria Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki abin da yake faruwa a Zamfara Katsina Maiduguri eh Benue Jos da sauran kasashen musulmi gaba daya Allah alfarman annabi Muhammadu alfarman wannan zaman da muka yi Allah ka sa wannan abin ya zo ƙarshe duk wanda yake da hannu a cikin wannan abin in mai shirya ne Allah ka shirye shi in ba mai shirya bane Allah ka lalata shirin sa kamar mazaji kanka Allah ka ba wa jihar mu ta bauchi lafiya da zama lafiya shugabannin mu shugabannin tsaro shugabannin sarautar gargajiya malumman mu ubangiji Allah ƙara musu lafiya da zama lafiya Allah kuma ya ƙara musu imani wannan zaɓe da aka yi aka zaɓi sabon gwamna Allah ba shi ikon kulawa da addinin Allah Allah ba shi ikon kulawa da addinin Allah Allah sa ya zamo na Allah ko ne kulawa da addinin Allah saboda jama'an nan Muhammadu mu kuma Allah ya ƙara mana haƙuri da biyayya saboda jama'an nan Muhammadu bisa wannan zama mu karanta fatiha salatul fati kowa anan yana da niyyar sa Allah biya mata wanda suke neman aure Allah ya ba su marasa lafiya Allah ya yi musu musulmi da ke gidan haya Allah ya yi mata duk wani wanda yake da wani kunci alfarman wannan zama muna tawassuli da annabi Muhammadu muna tawassuli da wannan azumi na Ramadana da karatun Alqur'ani da aka yi ana Allah ka biya wa kowanne musulmi bukatarsa duk musulmin da yake duniya yake da wata cuta ko rashin lafiya ko wani abu da yake damunsa Allah ka dauke masa alfarman shahru Ramadana a wannan ibadar da muka yi Allah ka karbe shi Allah ka samu cikin wanda ka yanta a cikin wannan wata Allah kuma ka amsa addu'o'in mu Allah ka shirye mu abinda muka fara na alheri cikin wannan wata Allah ya yi zarto har ta alƙiyama har ya mu Allah ka samu na cikin rahamarka Fatiha salatul Fatiha niyya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا
ah wannan shine ah almahir gari karibullahi ah babban masoyin manzon Allah nan kuma mun ji irin bayanan da yi mana Allah ya saka masa da alkhairi a malam gani karibullahi yana cikin mana fadakarwa sai ga ɗaya daga cikin manya-manyan kalifofi na garin nan a shine Sheikh Muhammad wanda aka fi saninsa da baballo kalifan kalifa malam salisu a kalifan maulana Sheikh Aminu Amirul Auliya wanda ya shigo nan kuma mun sharrafa da shigowansu kuma su ne dama jagororin namu to kafin ya saka mana albarka a gurin za mu nemi sayyidi muhammad nasir maulan mu shekha adamu musa ta fawa balewa shi ma ya zo ya saka mana albarka ya ya sharrafa mu da zuwan sanan bismillah tabbas
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله من أبو ديا وعلم أبو سرتي بيقدر من ونبيوه muka kasance cikin bayansa wanda muke halartar irin wannan majalisi da ake karanta mana alkur'ani mai girma ake fassara mana musamman kuma a irin wannan lokaci mai sammatsi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da babban malami a sayyid shattinaidin wanda yake karanta mana alkur'ani ya fassara mana a fahimta ta ash'ariya wanda yake muwafaqa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gode wa Allah da Allah ya kaddara mana wannan abu kuma muna cike da farin ciki kasancewar mu da muka samu wannan falala da wannan baiwa hakika ban kasance a nan domin na ce wani abu ba lallai na kasance a nan ne domin ya zamto na yi farin ciki kuma na samu falalar wanda suka halarci wajen da ake wannan karatu na alkur'ani mai girma kamar yadda Allah maɗaukin sarki dama ya yi alkur'ani da mu gabaki ɗaya da yi mu karatu da ba ya yi mu domin ya zama mun shiryatu da alkur'ani to kuma sai muka kasance a irin wannan zamani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce mu da ya zamto alkur'anin nan ya zama wani abu ne wanda za a iya ce an kusa mai da shi kayan wasan yara to kuma ubangiji ba su taɓa yarda da haka ba Allah ya yi alkawari ya ce zai cika Allah ya yi alkawarin cewa ubangiji ya alkawarin cewa zai cika alkawarinsa alkur'ani saƙo ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah na cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lallai mu muka saukar da alkur'ani ma'ana ubangiji da buwayarsa da azamarsa yace shi ya saukar da alkur'ani kuma yayi alkawarin shi zai kare alkur'ani to ubangiji da zai kare alkur'ani ba wai shi ne zai fito yana yaki da masu yaki da alkur'ani a zahiri muna gani ba a'a ubangiji yana da wakilai wanda su ne ya danka musu ciwon alkur'ani su ne malamai sai Allah ke cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama lallai wanda suke tsoron Allah a cikin bayansa su ne malamai to malamai su Allah ya danka musu alkur'ani da amana na alkur'ani to hakika idan ba a samu irin su sai di junaidu suna irin nan gwagwarmaya ba to lallai al'umma za ta shiga cikin garari kowa ya sani cewa idan ka buɗe gidajen rediyo kullum ko da daddare ko da rana ko da safe za ka ji wa'azi ko da daddare ko da rana ko da safe kuma kowane tasha ne ba tashan da ka kunna ta duk kuɗa na minti talatin babu to amma wannan muryar da kake sauraron shin su ne wanda ubangiji ya ba su kiwo na alkur'ani ko ko ba su bane wannan shine hadarin to hadarin da yanzu muke ciki shine dukkanin wanda zai kawo wani subha ne ya rikitar da ka al'umma sai kaga cikin sauki muryarsa yana isa har na isa ba inda muryarsa ba zai kai ba saboda mene zai kawo rikitar da al'umma to wannan abu mun yi rashin sa mun yi rashi kwarai da gaske yau shekaru dan ce kusan shekara uku Allah bai mana wannan baiwan ba sai na ji daga wancan shekara na bara duk da akwai mun samu manya-manyan malamai wanda suke kokarin gabatar da irin wannan to amma shi wato wai kowa da irin sakonsa malaman zamani sai malaman zamani ɗin haka wasu irin wayannan abubuwan mun sani bana tafsiri ko muke ji muna jin karatu ta ko ta ina ba wanda aka ji ya sake layi saboda yana tsoron in ya sake layi akwai masu dawo da shi to wannan alhamdulillah Allah ya ƙara ba da wannan dama ya zamo daga ba sake layi ba ko gyaran tafiya mutum ya ce mun ce gyara Allah ya taimako kuma Allah ya saka wa sirri malam Junaidu kuma ɗan uwa mu ƙara kula Qur'ani manzo Allah yana gaya mana cewa iqra'ul Qur'ana ma atalafat qulubukum wa qumu anhu idza talabtum manzon Allah yana cewa Qur'ani ana karanta shi ne in zuciya zai kawo haɗin kai amma kaga mutumin da zai kawo yana karanta Qur'ani na farraka kan mutane manzo Allah ce kuwa sai ku bashi saka to ko da yaushe in mun taru to abin da Qur'ani ke nuna mana kenan kuma abin da shehunan mu suke karanta mana kenan kuma shine abin da muka saurara yanzu Allah ya saka alkhairi ba na zo na ce wani abu bane ga khalifa a shak salisu khalifan maulan mushahu aminu radiyallahu ta'ala anhu ya halarci wannan waje ban so ce komai a gaban su ba ga kuma shi a sallawan indas wanda Allah ya saka masa da alkhairi shi ya gina wannan masallaci wanda ta kasance sadaqatul jariya duk alherin da ke faruwa to falalan nata ne to Allah ya saka masa alkhairi da su kuma matasa da suke dandazo da kokari wajen kodo su su doga ana ruwa ne amma kaga waje ba wajen sama to Allah ya saka musu da alkhairi da kuma sauran malamai da duka suka halarta na na wakilci sunan kowa da kowa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah mai rikuwa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي محمد ناصر mun gode da waɗannan gwalagwalan kalmomi da ta jefa mana kuma Allah ya ƙara wa maulan mushaka da Musa lafiya ya ƙara masa nisan kwana kuma Allah ya tada kafaɗinmu mu ci gaba da ba da kariya ma addinin musulunci da da ɗarikun waliyai albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje za mu tafi ga khalifa Sheikh Muhammad Salisu dan Maulana Sheikh Amirul Awliya'i domin ya sa mana albarka bismillah akawaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نشكر الله تبارك وتعالى على نعمته علينا السلام عليكم يا جماعة المسلمين sallama irin ta addinin musulunci da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah da hada fuskokin mu a wannan waje mai albarka a wannan wato masallaci mai albarka Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya gushe ba yana cewa liqa'ul muslim li akhihi bi shahatil wajhi sadaqatan dan uwanka musulmi ka gamu da shi da fuska mai kyau karbi shanu biyu su kai sadaqa kai baka san kai sadakan ba to mun gode ma Allah subhanahu wataala duk da addu'a za a yi a takaice da yake ana ruwa a malam ya yi mini waya ko na miki waya nake tambayar sa har nake ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zurgiban daga daru huban kar ga mutu kowace muna nan kar a sai gaji yanzu ta shi kenan domin fal haqu ma shaidu bil a'da'u abin da nake faɗa kenan a wajen taro wanda aka gaya wa malam mushi abin radiyallahu ta'ala anhu wani bawan Allah ya zo ya same ni yake ce ni wato irin wancan na wata bangare na zagin bayan Allah kamar inda malam Nasiru yake faɗa cewa in mutum na tara kasu akan alqur'ani shi alqur'ani yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wato shi wannan addini zai zama to sabu kama kana mutaraku fasara dinu garibun kama kana mutaraku abin da ke faruwa ke ne yanzu addinin kansa sai ya zama to sabo ne a wajen ku in ka ga karatun wani sai ka rage naka in ka ji sallar wani sai ka rage naka to amma sai ga bawan Allah shi duk wanda ke wa Allah ana shaidan akan abu mai kyau sai sami ne yake ga ne yake sai akramaka Allah ma ya fin ku ya rike gaskiya yace abu ɗaya ne lokaci sai yana na fitar da hayati yace sai wani rabbi Allah ta'ala in ka tara malaman bauchi da sauran wurare kafin ka samu irin wanda yake yin abin da annabin yake yi sallallahu alaihi wasallama ko umarni ya yi shi ne la ya kamalu imanin mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to shi akan wannan hadisi ne amma abu ɗaya ne bata shi subhanallah ne bata shi yake dare da shi a to shi kenan eh take yi gara to shi rike sun fara wal haqu ma sai bihi ada shi ne wannan duk abin da za a yi mutumin kirki to sai ga maki ya ci wannan mutumin kirki to abin da nake ga muku haƙu wajen ada akan malam Junaidu muna zaune su biyu da shi da malam Burhan wani ji karatu sai zai same ni sai ce mini Allah ya kafa malam wa in sha uka ma wai shi ka ji karɓar hotini ko da tawa ne ta matasa nan da zama shekara biyu ko uku amma dai alhamdulillah abubuwan da suke faɗa yake to ka kuma da malamin ne faɗa to kaga ana faɗan in aka ɗauko ayar alqur'ani aka faɗe shi to za in shanu za a yi shi akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane domin alaikum bil asiqi wa iyyakum bil muzaffin ko haka ne saboda haka wannan bawan Allah Allah saka mu da alheri me wannan masallaci Allah ya masa albarka Allah ya ƙara sarki sai malam Junaidu ko wanda faɗa ne dazu sun zama kamar ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gadara da su ikramatu yana gadara da ga su manyan manyan sahabbai su farfado wanda duk abin da za a yi ko wani abu ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam za su iya gama wani ga su na nan a tsakanin manyan manyan sahabbai amma ga su alƙalin su matasa ne amma ba abin da suke kai ba abin da annabi yake so sallallahu alaihi wasallam saboda haka alharbu rijalun kum yawmun lana wa yawmun alaina to wa'annan bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka masa alkhairi babu wani bayanin da za a yi in har kamar inda sai rabbi Allah ta'ala anhu yake faɗa wato mana kadama na qaddamna in shi Ibrahim haka ne to saboda haka wanda hidima na karka sai ka dauka kamar da maliki faɗa kawai da kuɗi kai ko a ka faɗi a duk dan nubu anni walau aya kana kan kowa faɗa kan kowa yanzu irin abubuwan da suke yi nan babu abin da yana daɗi irin a ce yau kana jin tafsirinsa da bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan tafsirin zaka ji zaka ji da jiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam to girman annabi ko da yake faɗan nan to sai yana tafiya ne yayi wannan hikima yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musulunci yayi musulunci to saboda haka alhamdulillah babu abin da ya fi daɗi illa a samu irin su suna gaya mana menene alqur'ani me Allah ya faɗa subhanahu wataala me manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa kuma da ƙara girman annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa fasla sani laysa fawqahu ma shay'un min alkhairat yusru zanni billahi ko hukun zanin ibadillah to kaga tafsir da shi in dai yana faɗi wannan tafsir da yake to abin da yake faɗi sai zaka so dan uwa ka saboda Allah saboda ka sai malamin ka ƙara gode ma Allah babu abin da muke maka mu muna maka dafa'i ne a masallaci da yin Allah ya tsare mana kai Allah ya bada tsawon kwana Allah ya duk abin da ake nema Allah ya yi mana yanda muke so ba yanda wa'in suke so su yi ba saboda ne saboda mu muke ɗanɗana ko kuma muna kusa da wa'annan mutane masu zagin bayan Allah suna zagin wannan ɗariƙa samu mai albarka suna zagin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka daga darajar annabi to za su yi shi kasar shi to amma ga bayin Allah wanda Allah ya zama gaban kuma wanda duk abin da zai yi zai faɗa ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama da kuma abin da alqur'ani ya faɗa saboda haka alhamdulillah wallahi daɗin da muke ji shine da mata da maza kamar da masu tsaro suna yi masa addu'a suna ce alhamdulillah kuke ya fara karatun tafsiri ko ashfa'u yake karantawa to za a zo ana ji ana cewa alhamdulillah alhamdulillah an gode saboda haka mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara girma Allah ya mana albarka abinda duk muke nema na alheri Allah ka bamu abinda muke nema muke muke neman tsanni shi Allah Allah kiyaye mu akwai yan uwa da suka yi addu'a kamar yadda gwani ya faɗa mutanen zamfara sun mun magana da mutanen adamawa mutanen wajen madagalin nan sun mun waya sun gaya da mutanen wajen taraba sun ce duk abin da kan duk Allah da Allah cikin tarihin karatu a dinga neman neman neman a musu addu'a Allah kiyaye su kuma in sha Allah muna fata addu'o'i kullum dama annabi ya faɗa ud'ullah wa antum muqinun bil ijabati to saboda haka alhamdulillah muna neman addu'a ubangiji Allah kiyaye wanda irin tashin hankali Allah kiyaye akwai dan uwan mu wanda wai sun daga cikin wanda aka tafi da shi wato mai sarauta ne a dawa wanda aka tafi da shi akan wannan kidnappers kuma sun ce ke Buhari saboda haka Allah ku tarar da shi ko ce ne magana sai da shi Allah ya cikin addu'a Allah fitar da shi Allah la ta wana al'amarin albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana albarka gaba da mutar fatiha fa fati da wannan niyya ubangiji Allah kai mai kamar Allah kai mai kamar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اولك والخاتم لما سبق على سيدنا الحق وعلى هذه الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العزيز ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو ولنا وعلى كل توكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنسألنا على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا حبيبي يا رسول الله يا رب توكلنا إليك لنبيك المقرب وأشكو دعوائنا اللهم صل وسلم على قلعة الحج بالحج من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله فلا تموت عرفنا بها إلا الحمد لله الحمد لله الله
آه الحمد لله wannan shine a Sheikh Muhammad Salih dan maulan mu Amirul Awliya'i wanda shine Khalifa presently kuma wa gare mu malami gare mu kuma uba gare mu Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara masa jagora cikin al'amarinsa albarkan manzon Allah kuma Allah ya ƙara haske a cikin raudan maulana Amirul Awliya'i albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ‘yan uwa waɗannan su ne muridan maulana shi Ibrahim Kaulaha, kuma wannan shi ne tafiya na tasawufu a haɗu cikin Allah cikin manzon Allah, wanda ya shigo yanzu nan daga das yake shi ne Alhaji Salisu das a sarkin yaƙin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wadda babu abin da zamu ce yana daga cikin kwamitin mu na tafsiri wanda suna taimaka mana kwarai da gaske Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna maka maraba da zuwa kun dai ga yanda ake ruwa yanzu yazo to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yanzu yanzu isowansa kuma wato iyalansa sun turo da wani abu na musamman domin jinjina dangane da abu da ake gabatarwa da kuma neman addu'a insha Allah za mu yi musu addu'a daga karshe in Allah ya yarda a dunkule kafin mu closing din karatun gaba daya a zan a madadin kwamitin tafsir din gaba daya ko ko ni kai na Junaidu bana da abin da zan ce ga kwamitin wannan tafsir sai dai Allah ya saka musu da alkhairi wallahi ban san me zan ce ba ni na san ban fi su daraja ba kuma na san ban fi su komai ba amma sun ɗaukaci al'amuranmu da kyau kuma wallahi na san saboda manzon Allah suke yi to Allah ya saka muku da alkhairi musamman shi sayyidi zahraddini ban san abin da zan ce ba sai dai Allah ya yi albarka ma rayuwa da sayyidi muhammadu amin mai rekodin din nan wanda wallahi ba mu da abin da za mu ba shi wannan abu yana yi ne don Allah kuma yanda ke waka karatun mu rediyo wallahi ko ko sai klabi sai ya waka ba a daren da muka yi karatu a daren wanda suke Saudiya wanda suke Murtaniya wanda suke America a daren suke samun karatu Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka budi kuma Allah ya baka abubuwan da zaka tsaya da kafanka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a mutane daban-daban sun turo da gudumawa gaskiya kowa ya san abin da ya bayar saboda Allah ne babu lokacin da zamu ce wani wani wani suna da yawa tunda abin dama haɗaka ne don wanda suka taimake mu ɗan kasuwa ne da almajirai mu babu babu ɗan siyasan da muka yi musharaka da shi don mu ba za mu je gurin kowa mu yada kai ba eh babu wani ɗan siyasan da muka yi musharaka da shi ko ya shigo almajirai ne ɗan uwa musamman akwai wanda suna haɗa dubu dubu ashirin ne tsakaninsu kaman suna nan su malam da su na gidan bare-bari a musamman malam buhari da kuma shi sai di zahardini da malam naziru habibu suna da yawa da masoyin barhama da wallahi suna da yawa ba zan iya lissafo su ba amma Allah ya saka mu kowa da alheri da yan kasuwa sun taimaka da kyau su alhaji sarajo da shi alhaji salisu da suna da yawa ba zan iya littafo su ba sunansu yana da yawa Allah ya saka ma kowa da alkhairi albarkan manzon Allah zawiyan mu na cikin gari zawiyan Maulana Sheikh Lisanul Faiba a shehu ya tafi Umara Allah ya dawo mana da shi lafiya albarkan manzon Allah sauran zawaya zawiyan Sheikh Maulana Amirul Auliya'i wanda ga khalifa muna tare da shi da zawiyan gidan bare bare Sheikh Khalifa Malam Musa da zawiyan baban Muna da zawiyan malam hadi badara da zawiyan malam na ta'ala da zawiyan sheikh balaraba isa wanda babban malami ne gare ni da manya-manyan zawaya din nan kowace zawiya mun santa da kimanta da darajar da Allah ya ajiye a cikinta na haske kuma mun san suna tare da mu cikin wannan gudumawa Allah ya saka musu da alkhairi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma mun nanata harshen mu ba zai iya kawo waɗanda suka ba da gudumawa cikin wannan aiki ba akwai yariman masoya wanda shi ɗayansa yake saka karatunmu na asafa a gidan globe fm shi ɗayansa ya ɗauki nauyi to dukkansu allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda sun ba da gudumawa da yawa allah ya saka musu da alkhairi allah ya ninninka musu matasa kuma wanda ba su cikin kwamiti ɗin su yi hoɓɓasa su shigo ciki don su yi musharaka cikin aikin dan kashin bayan tafiyan matasa ne akwai masu ba da dubu ɗaya duk wata akwai masu ba da ɗari biyar biyar wanda duka sai du zahar dini ya san su ni mafi yawa ma ban san su ba sabila da aiki ne na Allah wani ma ya ce ma kar ma a faɗa mun shi ne wani ma ya ce kar a faɗa yayi komai sabila da duka wa kulli man fa khayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ya saka maka da alkhairi a jagororinmu na masallaci malam liman gashi ya shigo a shi ne malam ibrahim kenan allah ya saka masa da alkhairi ga na'ibansa guda biyu allah ya saka masa da alkhairi ga sayyidi zaharaddini allah ya saka masa da alkhairi a yanzu abin da za mu yi daga ƙarshe zan gabatar da a alhaji salisu da ya yi mana addu'a da a ko kaɗan ko kaɗan a mana addu'a ko salatin fatihi ne a yi mana sannan malam zaharaddini ya gabatar mana sannan ubangayyen gaba ɗaya mai girma ɗan lawan dindas wanda gaba ɗaya mu ƴaƴa ne a gurin sa shi ma ya mana sannan kuma sai a ciyaman na masallaci shi ma ya mana sannan malam liman daga ƙarshe ya kattama mana saboda haka bismillah alaihi wasallam
bismillah ma'ahu sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum jama'a sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah mu samu irin wa'innan a doron ƙasa babu abin da za mu ci da gobe duk mu da muke ƙauye mu muke jin yadda abin yake ratsa mu kuma yake fidda mu a cikin ƙanyi da waɗanda suke sa wasu a cikin ƙanyi duk inda za ka samu labarin wannan karatu yadda yake tafiya a ƙauyukanmu yake shiga da waɗanda kuma suke kawo wani karatu daban da wanda wannan karatu ya kan zai warware sai da muke alhamdulillah ba abin da za mu faɗa sai da muke alhamdulillah mu ba mu da wani bakin godiya ba mu da wani abin da za mu yi sai dai mu yi ta addu'a Allah ya yawaita mana irin su kuma Allah ya karfa su kuma Allah ya ɗauka su kuma Allah ya ba su daman da za su dinga waye mana da ta a ko'ina saboda a gaskiya muna cikin matsaloli na duhu akwai waɗanda suke zuwa gefe-gefe suke halakar da mutane na inna lillahi amma sanadiyyar wannan karatu za ka ji wani ya ce na bar abin da nake yi na dawo ne na bar abin da nake yi na dawo ne na bar abin da nake na dawo ne kamar a tafa da ake karantawa karfe tara wallahi za ka ga samu mutane su ce mata treatment to babu abin da za mu ci zai mu gode wa Allah duk wannan karatu kama a ƙauyukan mu ya ce ma kai gidewa to sai mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu gode wa Allah sawa salati goma goma a kawo ina da na tsafa uku uku da ninya Allah ya kare mana ya kuma ya dauka ya dauka darajar sai mu karanta kurba Allah wa kafa uku uku Allah ya karfafa masu ɗauka nauyin wannan karatu din Allah ya karo ido a sa a kowane gidan rediyo ya dinga fidda mutane a cikin yanki kawo fatiya da salatul fati والمؤمنات إلا تبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أكملان أكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وعلى آله حق قدر ومجدار العظيم وبعد السلام عليكم آه الحمد لله من أقارب الله سبحانه وتعالى wanda Allah ta'ala ya ara mana numfashi yau a Sheikh Sayyidi Junaid ya rufe wannan tafsiri a wannan masallacin albarka Allah ta'ala ya saka mana da alheri yau da misalin karfe 12 na shiga wunci lokacin wani bawan Allah yace mu ai ya ji ana sa wani karatu na ashafa amma shi wannan mutumi wallahi da izala ne yace mu wallahi ya amfana sosai yace mun domin saboda da shi yazo yana cin abinci yana cin abinci da yawa ne yace yace sai ta samu matsala a cikin cikinta yace amma wallahi da yaji irin karantarwa na ashifa na malam yace gaskiya ya ji daɗi yace mun da miƙa godiyarsa zuwa ga malam Allah ta'ala ya saka mana da alheri wallahi wannan mutumi dai da jigala ne wallahi to da karshe ɗan uwa kiran da muke yi kamar yadda muka sani idan wannan sallah ta kama akwai zakan da kai wanda ake bayarwa zaka dan uwa karka ce kai dan baka da mata da ka ya fada kan ka ba ka bane zaka dan uwa mai zuwa kaje ka ci indomi ka sani cewa lalle idan baka da idan baka da mai cire maka da kantin da kai wajibi ne ka cire zakkan ka bayar saboda fadin Allah ta'ala da ke cewa bismillahir rahmanir rahim kada falaha man tazakka fa zakara kuma rabbi fa salla Abdullahi da Abbas Allah ƙara masa yadda yace wannan aya ta sauka ne akan zakkan da ake bayarwa na zakkan da kai a ranar sallar Idi amma jamhur na malamai kamar su Imam Maliku su Abu Hanifa da kuma su Hanabila sun ce wannan zakkan da kai ya halatta mutum ya cire shi kafin sallah ma da kwana biyu haka dan uwa gauru wanda baka da mata idan baka da cire maka idan baka da cire maka wajibi ne gobe ka je ka sai ka ci gobe ka je ka sai wannan zakanci da kai ka bayar dan saboda azumin ka ya samu ya sama da karshe Allah ta'ala ya saka malam da alheri ya addu'a to malam da karim na musallim sallin ya Allah wadanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya abin da kira musu Allah ta yaye musu wannan jagora namu mai girma dan lawan din da Allah ya kara masa lafiya Allah ka da masa da arzikin sa nikin baninki ashe kuma Junaidu Allah ta'ala ya kara masa basira Allah ya kara masa basira da nisan kwana Allah ji kan malamin mu ashe kuma Ibrahim zafi Allah ka ramshe shi Allah ya gabata masa sauran bayan Allah abinda kira musu Allah ka yaye musu mata masu juna ga Allah ta ke lafiya masu neman aiwa Allah ta'ala ka bar aiwa na gari kamar ka waɗanda ba su da aure Allah ta'ala ka aurar da su masu daɗe kuma Allah ta'ala ya bada sun ƙarawa fatiha sati sati Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هذه الناس المستقيمة وعلى آله حق الرجال العزيز وعلى الحمد لله
yanzu kuma za mu koma zuwa ga mai martaba a ranka shi daɗe ɗallawan indas wanda shi ne ya gina mana wannan masallaci bayan ya gina mana masallacin ya shiga hannun rijalu wanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah irin su maulana almarhum a Sheikh Ibrahim Abubakar wanda shine wanda ya fari wannan karatu shi ya fara tafsiri a wannan masallaci wanda kuma bayan Allah ya ɗauki ransa a wasu suka ga za mu iya mu maye gurbinsu duk da ba mu kai mu maye ba to Allah ubangiji ya ƙara haske a kabarinsa duk abin da muka yi na gudanar da karatuttuka daga farko har zuwa yau to mu sani yana mizanin malam Ibrahim ne sabila da shi ne mu'assisin da ifara yi kuma duk abin da nake da shi wanda har wasu ma in ma ina da shi din kenan wasu suke ganin na kai su ce ina da shi to wallahi ni ɗigo ne daga cikin kogin malam Ibrahim wallahi ban kai kofi daga cikin koginsa ba wajen ulumu da ababu da suluku da tafiya cikin ubangiji a Allah ya ƙara maka kusanci da sidna rasulullahi Allah ya ba mu hali irin nasa da nagarta irin nasa da ikilasi irin nasa da kyakkyawan zuciya irin nasa ɗallawan ɗin da kuma Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana kuma Allah ya ya saka jaraba wanda ya fada a cikin wannan jarabawan ta zamo wato kaki ga rayuwarsa na duniya da lahira yanzu za mu ji daga gare shi daga nan mu je ga shugaban kwamiti na gudanar da masallacin nan sai kuma mu koma zuwa ga babban limamin na masallaci ya yi mana jawabi sannan kuma ya rufe mana taron da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله ina miƙa godiyana gare ku ku gaba ɗaya da ka samu halartar nan ina kuma miƙa godiyana ga ubangiji Allah da ya ba mu iko shekara ta kewa muna rayu to dama rayuwa haka take kuma wallahi kuma tallahi ba na bakin ciki da duk wannan abin da kuka ga nake ciki domin soyayyen Allah ce shi ubangiji da kansa yace idan ina son bawa na ɗaukaka yace na kan sa wani sukari mai tsanani ya rage masa ni yadda Allah ne ya sa masa alhamdulillah dan kuma na ganin da ko kulumboto zai je yi ko a mata ya samu sauki to sai ji to amma ni na gode wa Allah na shiga jarabawa mai tsanani kamar da kowa a cikin kwanan ya sani to alhamdulillah na sake na ta wannan kalma alhamdulillah shi ne nuna godiya na ga Allah nuna godiya na ga Allah yau an fara abin nan ne kamar wasu wasu da yawa su wasu a lokacin da aka gina nan aka fara tafsiri ana ganin kamar ba yau ma'alar su suke farin inda maganganu tafsirin su tafiya in fact a west african countries dai ai ta faɗa ne a kodin sukan kira ne wasu ne su nawa yayin zai yi magana da su wallahi bara ma na ji a kodin da ya zo da shi na masallaci na wani ya kira ne gaco ne ya wata kwalfe ne a Nijar Republic klasin na ne yake ce ni kana raye ce wallahi na raye tafsiri jama'a suke sa wallahi jin mamaki ta fake ne jab wallahi yace ne wallahi wallahi ba a ji ka kawai masallaci a cikin Allah din nan yace sai jone ne klasin dina ne ba din tsayin cewa ba wallahi da zana Najeriya mutum zai zo ya duba ni ya ɗanyi kwarkwarki ya tafi da shi to yanzu inda ya faru gare ni ne faru gare ni kawai madu sai fashi an bude sun madu ya tafi da ba wanda ka sani a kasan nan Allah na tuba ya kawo matsayi da farin kira shi magana ba wallahi amma da shi ya zo tafi da ni kuma na kwanta to na gode wa Allah addu'o'i liman annabi ya yi addu'a sai jama'a duk da suke sallah haka ne addu'a to kamar da gazu na faɗa wallahi ban dauka zan kawo na shekara Allah Ubangiji ya haɗa fuskokinmu da ku a kiyama ranar da babu wanda ya zaɗa ya muku hisabi ya shigar da kan janar shi ne annabi. Annabi mene shi da abin gafawa. Yawwa Allah ya turo shi ya zama annabin ƙarshe. Annabawa nawa mursalai nawa amma shi ne Allah ya turo shi ya zama annabin ƙarshe. To alhamdulillah wallahi ni yadda na ga jama'a haka aka su kuma duniya take jin abin da ake faɗi wallahi na gode masa bara na faɗa muku ba san zan sake wani da shekara ba kashi Allah ya kawo ni ba ya ma Allah ne ya yi ni shi kuma ke da ikon a kai yawwa to da ta yau ya ce lawa ranar ka tayi komawar ka zuwa ga ubangiji ba wanda ya zai hana dan da wani ba zuwa lahira a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba a cikin annabawansa annabi ɗaya ne Allah ya nuna mana zai dawo a ƙarshen duniya shine wane annabi Isa alaihi salam zai dawo wasa ta darma shi zai zuwa a matsayin annabi ne ko a matsayin imam al'umma annabi to amma ku sani duk annabawan na ranar hisabi kowa tsoro yake don bai san mai zai faru da shi annabi farko wane ne bai fara rajiya da wani kafa annabi adam shi Allah fa su ko shi shi ba wani ba amma da ya zan su annabi bai fara rajiya da wani kafa shi annabi nuku alaihi salam shekara ɗari ta za su yi a duniya kafin ya koma ga Allah yanzu an ce ka shekara ɗari ma sai mutane su fara kallon ka kowa ka bane yawwa to annabi Ibrahim shi ne mai karayen shekaru to za ka shiri Allah ke cewa da ya kashe annabi ta zai dawo zai zo shiga cikin almanin mursali ya cikin shi ma ya zama al'umman annabi to mu gode wa Allah sai muka samu kanmu a cikin wannan zamani muka samu kanmu a cikin wannan lokaci kuma duk Allah dan annabi ina roƙonku ya kuma matasa ku riƙe Allah wallahi a riƙe Allah ba zan da wani gabansa na fara yau ku ga yadda na ce muku wallahi daga waje ke kira African countries suna wallahi su suke kira ba French ma ban san kun san ka fi ka yaza da bane ko to shi ne yake kira na daga can su sun ji abin ya zo daga waje ka ya zo daga alhamdulillah na gode wa Allah alhaji Allah ya ƙara maka ɗaukaka yadda ka taso ka zo tun daga ka dubi hanyar nan da komai a garin nan ubangiji Allah mai da kai lafiya Allah mai da kai lafiya sauran jama'a nan ne ka da kusa suke jin ina musu fatan ubangijin Allah ya maimaita mana wannan lokaci maimaita kuma tarin imani Allah ubangiji sa in ma za mu zaba din mu gasa da imani har ya fidda mu akan wani digadigan da muka da Allah ka kashe mu na musulmi Allah ka kashe mu na musulmi Allah ka kashe mu na musulmi
alhamdulillah wannan lallawan inda suke nan Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya mayar masa da duk abin da ke so na rayuwa na jin daɗi Allah ya ninninka masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sannan za mu tafi zuwa ga shugaban kwamiti na wannan masallaci a akan wakallahu bismillah a sa mana albarka
Assalamu alaikum. Allah mun gode maka. Allah mun gode maka. Allah mun gode maka. Wato ni bayanin da ni a nan ta kaitacce ne. Tarihi zan bayar na samun wannan masallaci a nan. Mai girma ɗan lawan alheri ne ya zo mana a wannan anguwa makara huta. Ya same mu da masallaci da yawa a nan. Amma farkon gina masallacin nan mai girma ɗan ni ya ba ni shawarin zai gina masallacin nan nemo masa mutane wanda suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in na san su nace hakika na san su yace to nemo su wannan magana da gani shi muke yi sai Allah da ke tsakanin mu na tashi na shiga anguwa na tsallake wasu masallatan na je na samo mutane na zo wa'annan nake masu to wa'annan na yadda da su na yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka ne nake yi yace to zai gina masallaci yace to alhamdulillah Allah ya taimaka muka je muka yi mutum a karamin masallaci can karami na kofar gidana bayan mun gama muka dawo na bashi shawari na ce alhaji tuna wannan anguwa ta mu ba mu da masallacin juma'a ina roƙon in Allah ya baka dama ka gina masallaci tunda kana da kofar samun izini buɗe masallacin juma'an nan a gina mana masallacin juma'an nan kuma ya amince ya yadda yace to amma dan baka shawari guda ɗaya masallaci na nan akwai adas ina son in gina su plan ɗaya ɗaya yace da na das a yanzu haka kuma shi masallacinsa na gasɗin yake mini a yanzu haka mahaifiyarsa tana wazifa kuma mahaifiyarsa tana na a ƙofar masallacin a nan gidansa yake a nan kuma take sannan kuma yake to ba zai yadda fa ya gina masallaci a nan ba wakilai masu kula da masallacin nan ba yace ka samu an gama in Allah ya yake baya son ya gina masallacin nan a zo ana sa sufika a anguwa ana zagin bayan Allah yake ba zai yarda da wannan ba yake ba za a yakar malam wa'annan malaman da na kira da wannan da na kira ba a same su da wannan abu ba sa cikin wannan layi yake to kuma baya son masallacin nan ya zama kaman banki na neman kuɗi ko da yaushe kowa ta shi a kawo kuɗi a kawo kuɗi ko ba za a kashe wa masallacin ba yace wannan ma ba za a yi ba yace to shi ke ne ya yarda kuma Allah da ikon sa muka aka gina masallaci aka gama babu wanda ya kawo sisin sa sai aka yi ta wajen neman mallakan masallacin akai a kawo akai a kawo yace shi fa masallacin sa ya riga ya gama masa komai ya tura fayil din masallacin nan a shari'a commission tana fada kaga tun da ya faɗi tana fadar nan to kowane mai kwaɗayin samun kuɗi a ƙarƙashin masallacin da ke jai bayan sa aka zo aka kafa masallaci ya ce to baba ije ku samu mutane su zaman to kwamitin ɗin wannan masallaci muka ce an gama aka samu irin su liman ɗin su na'iji su ma lawan su baba ladan duka dai muka haɗu a nan aka zanna da Allah da ikonsa ni ba karatu ne ba suka ce sun wakilta ni ni ne ciyaman ɗin kwamitin ɗin masallacin ya ce na yadda Allah taimake ni sannan kuma na ce to ni ba ba zan yadda da abinda zan gani na son zuciya ban kawo da shi ba kuma suka ba ni haɗin kai to cikin ƙarƙashin wannan shugabanci ba zan ganka da guntun wando a nan ban ja da kai baya ba saboda na san na san ƙarƙashinka za ka shigo da mai neman mai maya to ba za mu yadda ba wannan masallaci malam ɗan lawan ya bar mana amanansa ya bai wa ‘yan ɗarika ne wannan masallacin. Saboda haka ne a taƙaice wannan bayani tarihin wannan masallacin na faɗa shi ne kuma kowa ya sani ko da tamu ta ƙallawar ta riga mu ko kuma mu mu riga shi. To ‘yan ɗarika masallacin su ne wannan. Jama'a assalamu alaikum.
Allahu Akbar. Allah ya saka da alheri kuma Allah ya biya bukata mun ji daɗin jawabin ka sosai shugaban kwamiti na wannan masallaci kuma Allah ya ƙara tsawon kwana mai albarka Allah ya yi ma zuri'a albarka da haka yan ɗarika kun ji masallacin ku ne kada kada wani ya zo yana yana jin tsoron ku masallacin ku ne kai tsaye idan wazifa ya kama ku yi wazifan ku kuma nan kusa ma za a buɗe bitan insha Allah bayan mun nemi haka a gurin jagororin masallacin a za mu tafi kai tsaye gurin limamin wannan masallaci mai albarka malam Ibrahim domin ya tofa mana albarkacin bakinsa sannan mu dawo zuwa ga shugaban watsa wannan karatu malam Aminu Sautul Faida shi ma ya faɗa mana wasu maganganu sannan mu koma zuwa ga a babanmu ladanin wannan masallaci ya mana addu'a kai ne hasama a bismillah ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله من gode wa Allah subhanahu da ya ƙara haɗa fiskanmu a wannan guri a kuma wannan rana cikin wannan wata mai albarka wannan haɗuwanmu ga duk wanda ya zo bara idan yanzu ya zo ya gan shi a haka to zai tuna bara ma yanda aka haɗu alhamdulillahi bara an samu ɗan uwa na nesa na nesa wanda ba a san iya nisan da suka zo ba bana ma wasu sun kira ni a waya sun ta yunƙurin za su zo kuma cikin hukuncin Allah sai aka haɗu da ruwa wasu sun yi niyyar zuwa amma alhamdulillahi ko ba mu gan su a jiki ba mun san ruhin su ya zo mun gode wa Allah subhanahu dukkan ƴan uwa waɗanda suka zo daga nesa da na kusa muna musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya da kowa gida lafiya sai kuma babba jagora na tafiya Sheikh Malam Junaidu wanda shi ne yake gabatar da wannan tafsiri ba abin da zamu iya ce masa da shi da Malam Zaraddini da su ne suka jage damtse su lawan da sauran dukkan yan uwa dattawa su ba baladan wanda sun yi kokari wanda ni ban yi irinsa ba to ina musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara dafa musu cikin lamarin su malam Junaidu mahaifiyansa da mahaifinsa da malam Ibrahim duk mun rasa su to albarkan wannan zama muna musu addu'a Allah ya musu rahama Allah ya ƙara sada su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za mu manta da malam Ibrahim ba muddan muna rayu domin duk wani abu wanda shi ya rike akalan mu wajen nuna mana tafarki na neman ilimi da kuma har ya rasu dukkan wanda zai gani wanda ya so tasowa to zai yi ƙoƙarin nuna masa hanyar ilimi idan ya bari to in sun haɗu kuma ba zai maka da daɗi ba me yasa ka bari me yasa ka zo mu ma ba mu iya ba tambaye mu idan mun ga ba mu sani ba mu ma za mu tambayi na sama da mu wannan duk tarbiyya ne wanda ya samo shi daga wajen mutanen kirki malamai wanda suke karatu ba dan aji su a duniya ba suna yi ne domin Allah gaskiya wannan tarbiyya irin naka mu har yanzu yana jikin mu muna masa fatan alkhairi Allah ya ƙara kusanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga dan lawan din da wanda in mun tuna halin da yanzu yake ciki ba ma jin daɗi abubuwa da yawa wanda idan da yanzu yana da lafiya da ba haka za mu gani ba wannan maganar tallafi da ake yi na masu tafsiri da kuma neman taimako a wannan masallaci duk da bai so ba ya hana a tashi a nemi taimako na mai ya ce muddin gidansa zai ta da jannareto masallaci ma ba zai hana ba to amma abin da Allah ya hukunta ba haka bane daga baya muka karkata shi dole ne a yi hakan in ba hakan ba ba zai yiwu ba ya yi iya ƙoƙarinsa kuma yana kai har yanzu idan ya samu dama zai ƙara faɗaɗa waje waje ya zama an shimfiɗa alkhairi a guri to Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya cika masa burinsa shi ma mahaifinsa ya rasu muna roƙon Allah albarkan wannan zama namu Allah ka masa rahama Allah ya ji kan mahaifinsa mu kuma Allah ka sa mu gama da duniya lafiya mu da muke tare da iyayenmu Allah ka raba mu da su lafiya Allah ka kyauta ƙarshen mu su baba idi da su baba ladan da su mallawan dukkan wanda yake kishin wannan guri dole ya musu addu'a domin suna tsaye kan yadda za a yi duk a gudanar da addini a wannan guri gwargwadon ikonsu to bayan su akwai sauran wasu mutane wanda su ma ba za mu iya furta su ba ana da yawa ana ta ƙoƙari kuma kowa ba a rena masa ba kowa gwargwadon ikonsa abin da dai ba a so mutum ya zama kamar jemage yana nan ba a sani ba in baya nan ma ba a sani ba ana so komin kashin abu ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan umarni ne na Allah wannan guri duk wanda ya zo mutumin kirki masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan gurinsa ne za a tafi da shi guri ne dama na farfajiyar masoya Allah ba wani abun da za mu zo da shi wanda addini bai yarda da shi ba bangaren tafiyan da za a ci mutuncin annabi a wannan guri muna tare da masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ko'ina to muna fatan alkhairi ɗan uwa dare yayi idan muka ce za mu tsawaita bayanin sai lokaci ya ja sosai har a je wani waje wanda ma ba a yi tsammani ba sai a yi haƙuri da abin da ya samu Allah kuma ya mai da kowa gida lafiya Allah ya saka mu kowa da alkhairi da babban baƙonmu ya zo daga das muna masa fatan alkhairi duka abin da ya sa gaba na alkhairi Allah ya buɗa masa wannan jihadi da yake yi Allah ya ƙara mana irin su baki ɗaya ya ƙara mana yawan irinsu Allah ya maida shi gida lafiya Allah ya buɗa masa ƙofofin arziki na alkhairi malam junaidu Allah ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya Allah ya ƙara masa basira ya ƙara masa karama Allah ya ƙara masa basira ya ƙara masa karama malam zaraddini abin da yake yi ɓangaren kasuwancinsa da neman iliminsa shi ma Allah ya ƙara buɗa masa Allah ya saka masa da alkhairi sauran dukkan mu baki ɗaya wanda duk yake neman kuɗi da masu neman ilimi dukkan mu Allah ya buɗa mana Allah ya ji ɗan iyayenmu mu kawo salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam mu karanta kursiyu da na ƙarja a kundin ilashi ga wannan ƙasa ta mu Najeriya tuntunin da ake yi gurare daban-daban Allah ya yi mana dukkan inda ake fitina na musulmi a duniya Allah muna roƙonka ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wannan ƙasa ta mu na Bauchi mun samu canjin shugaba ma'ana ɓangaren gwamnati mun samu gwamna Allah ya rika masa Allah ya taimake shi ya haɗa shi da mutanen kirki ni kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya gwargwadon iko Allah ya dafa masa kada bismillah da fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
mun gode wannan shine malam liman imamin wannan masallaci mun gode da kokarinku da kuma himmanku Allah ya kara lafiya za mu taho ga malam aminu sautul faiba wanda shi yake yada karatuttukanmu domin shi ma yan uwa su ji muryarsa cikin abubuwan da aka gabatar kuma su yi masa fatan alkhairi bisa kokarin da yake Allah aminu sallallahu
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a madadin wato fasul faida wato a matsayina na manaja na fasul faida social media wato reshen bauchi don idan na ce fasul faida kama daga kan najeriya har kasashen waje irin su nijar ko debuwa su Ghana, Mali, Chadi da sauran ƙasashe ne sun kai wurin guda goma, amma kowane ƙasa a cikinsu muna da reshe a can, wanda duk abubuwan da muka yi suna bibiya sannan kuma suna daɗa yaɗawa a madadin mu kenan. Alhamdulillah, ba ni da abin da zan faɗa, kamar dai abin da ya shafi yaɗa al'abura na malaman mu haka kamar na su saidi malam junaidu da su saidi mubashir irin su sho mala abin sati da sanan dai malaman suna da yawa don ba malami ɗaya bane muke mu'amala da shi kusan malaman suna da yawa to alhamdulillah duk lokacin da aka yi karatu kisa irin wannan ko abin da ya shafi raddi na malamai koyi su malayin masu ɗan taɓa abin da shafi janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma janibin shehu tijjani ko shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to malaman mu suka yi hubbasa wurin kokarin kare haƙƙin abin da ya zafi a wuyansu na ganin sun kare ɗariƙan nan to lallai ta wannan ɓangaren da abubuwan da ya taso suka yi ƙoƙari su ga sun yi lakta a kai kuma mu ne masu zuwa mu ɗauka muka ɗauka sannan mu yaɗa wa duniya san me ake ciki to alhamdulillah sakamakon irin wa'in abubuwa an samu nasarori a wurare da dama wanda yanzu duniya ta gane ina aka dosa abin da ya shafi bangaren addini babu wani wanda za a ce yau gashi an waye gari wai bai san me ake yi wa babu wanda za ka zo kana masa wato za ka zo ka yi wani magana a kan tijjaniya ko kuma abin da shafi ɓata ɗariƙan tijjaniya ko kuma ka ɓata wani malaman sufaye ka ce wai mutane ba su san me ake yi ba alhamdulillah bawa abin da zan ce sai dai ina godiya ga wato dukkan malamanmu da kuma wayanda suke ba mu gudunmuwa don alhamdulillah akwai wayanda suke turo mana gudunmuwoyinsu ta wurin yaɗa wayannan abubuwa kamar turo mana katin waya akwai har daga saudi akwai wayanda jiya duk sati sai ya tura ya tura mana dubu ɗaya ya ce gashi wannan mu yi sau wanda za mu yaɗa karatuttuka mutane su amfana da shi alhamdulillah muna godiya da dukkan mutanen da suke ba mu gudunmuwoyinsu wurin yaɗa wannan aikin alkhairi kuma malamanmu da su ne suka jajirce wurin yin aikata ayyukan mu dai namu ya dawa ne kawai alhamdulillah alhamdulillah babu abin da zan ce ina godiya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai aminu Allah ya yi albarka kuma Allah ya karfafe ku bisa kokarin da kuke da jiharin da kuke yi a gurguje muna roƙon Allah ya biya mu kowa bukatansa Allah ya yi mana damoyinmu Allah ya warkar mana da cutukanmu Allah ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai duk masu neman su ga bayanmu Allah ya nuna mana bayan duk masu neman su cutar da mu Allah ya mana maganin su Allah ya taimaki shugabannin mu su mana adalci kuma Allah ya taimake mu akan bin gaskiya Allah ya dauki ranmu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bar mu da waliyan Allah Maulana Shehu Tijani Shehu Ibrahim da sauran manya-manyan magabatan mu Maulana Shehu Lisanul Faida a shine alamin mu ba mu da kamansa shine jagoran mu shine madubin mu duk abin da muke yi da bazansa muke yi duk abin da aka ga wani yana yi a yanzu haka a Najeriya to wallahi da akwai gurbin Maulana Shehu Tahiru a jikinsa dan haka Maulan mu Shehi Allah ya kara maka lafiya kuma Allah ya kara maka nisan kwana mu ci gaba da diban albarkan da ke tattare da ku ya Maulana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu za mu ba mu babala dan domin ya kattama mana wato wannan taro a rufe da addu'a sai a yi hakuri kuma gobe in Allah ya kai mu ga wanda ke da dama za mu rufe a tafsirin kitabu shifa wadda muke yi a Ibrahim Bako Raji Fatis don haka za mu rufe gobe bayan asubahi daga karfe a shida da rabi ya yi sama daga karfe shida dai da minti ishirin haka ya yi sama insha Allah muna gayyatan kowa kuma a goban da daddare insha Allah zan rufe karatun gidan Malam Buhari lafiya a wanda yake bayan boci shina duk wanda ya samu dama muna gayyatan sa to baba sai a mana addu'a ga kuma mun manta ba mu gabatar da Sayyidi Sulaiman wanda shi ke mana bidiyo ba wanda dai da gwagwarmayar su da kokarin su ba don wani abu da muka ba su na tallafi ba kullum wani lokacin ma sai kaga kafin na zo daga gwallame yake can wajen burshi amma kaga ya riga mu zuwa wani lokacin ma ana ruwa kafin mu sanar da shi ba za mu zo ba ma sai mu ga har ya zo to Allah ya maka budi kuma Allah ya saka da alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu zai mana addu'a na'am
Jama'a assalamu alaikum. Babin da za mu ce sai da mu gode wa Allah mu gode wa wannan malami da yake tunatar da mu yake mana wa'azi Allah saka masa alkhairi Allah kuma ya ji kan mahaifansa. kuma Allah ji kan namu mahaifan wanda suka zo daga nesa Allah ka mai da su gidajen su lafiya dukkan wanda ya zo nan wurin ya Allah Allah ka biya musu bukatarsa masu neman addu'a gare mu Allah ka biya musu bukatunsu malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi a yi salati wa annabi Hessi fari sha ɗaya, hailina sha ɗaya, muna muka karanta dai Allah ka ba mu ladansa wanda aka kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana dukkan zunuban mu kuma mu Allah ka yafe mana Allah ka tsarkake mana zukatan mu Allah ka kara mana imani har karanta ayatin ta kusuru da na sanaja a kun da ina shi ma wannan suka zo daga nesa Allah ka mai da su gidajen su lafiya marasa lafiyan mu biya da asibiti Allah ka ba su lafiya wannan mai wannan masallaci Allah ta kan su da alkhairi Allah ta tsara masa lafiya wannan jarabawa da yake ga Allah ta kada shi daga ciki Allah ta da maka fara فاتحة للصلاة الفاتحة ممكن الله كم صار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعبد والخاتم لما صلى ناصر الحق من الحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Assalamu alaikum. Ji manajan darakta na social sai da akwai tafsirin bare da yazo da su da ne bukata. Sannan na bana ma ya ce Allah da zai zai hada shi inda ne inda wanda yake so zai iya zuwa ta wajen mukarraban masallaci da ta hada shi da ta wajen da zai samu wannan tafsirin. Assalamu alaikum.